babu tauhidi babu ta Allah wato ilimin tauhidi yana da sunayen wannan ilimin asulul din ko ilmul aqaidi ko aqaidul imani ko ilmul kalami
yawon alƙa'idi la dalili yajibu ijma'an wa fi dalili hal faru ainin aw kifayatan yajib rawa hazarun wani bin rashin nasi wal wasadani jara ya fi mashuba yurad wa tafsir ra'ayun talaba
da akalin ala hashi hadar ubuyi biha idza fihi nazar wa fi dalili kafil dubali bi an yakuna bi tawhid qalbu mutma بحيث لا يكون قد سمعته والناس قائلونه فقلته ومن على الوجود بالحق استدل ما أرضه على وجه استدلالها إمكانه أو البلوس أو معاه أو غير ذلك للإيمان وعاه وغير الاستدلال نهج الصحب أجائب الهلد وأخبار النبي وهكما فيه الهلالي النظام إيماء أنه وفى لمن هتم الحمد لله على ما علم صلى على رسوله وسلم الله موجود قديم باقي محارب غني بالإدراك وواحد ذاتا وفيلا وصفات ذو قدرة إرادة بالمحال وفصل سبع كلام والكمال جميعه لله والرد محال سيأتي أتوقع كان سلمت لو لم تجب إشرته الأولى لما أوجدنا والباقي لإنك لنكما za ta shi wafi rukunin ko kasar raka da makar sako wafi rukunin mulkin watar ku ya zara hu dalilu za ka mulku da rusul sirkun wa balagun ismatu wajibatun dalilu hal mu'jizatu wa ridu mamnu'un wa ja'izun arar laysa bi naqsin bit tawaturi arar wa kullu za fi kalimatin shahada hafiz alaiha ta zabi sa'ada نسأل ربنا بها حسن الهداء وللنبي أفضل الصلاة والسلام
yawon alƙa'idi ilimin na aƙida ilimin tauhidi bila dalilin ba wai sai an tsaya sanin dalilin ba ya jibu ijima'an wajibi ne daga muwar baki ɗayan malamai wafin dalilin a tsaya a san dalilin akwai saɓani hal tsayawa sanin dalili na duk wata aƙida da za a ƙudurce daidai mun ce aƙidin nan guda 66 ne ko mun ce 300 ne da 13 ko ko ne da sauran daga sauran adadin da malamai ke bayarwa to a tsaya a san dalilin kowace aƙida har ra'aini ne dole ne kowa sai ya sani to wannan shine fahimtar wanda yake ganin takalidi bai wadatarwa a imani
ɗauki fati awai jib kifayatar koko yana wajaba bisa faru kifaya a cikin a inda duk aka samu al'ummar musulmi ana bukatar a san wan- a samu waɗanda suka san dalilai na aƙidin nan amma ba cewa aka yi dole duk wani musulmi sai ya sani ba
au hazarun a koko ma haramun ne domin tsayawa duban dalilan nan sukan iya jefa mutum a cikin rikici shi yasa ashe ba daidai ba ne ma a ce za a kwankwasa ƙofa
wanda rubunan rashin nasi a ibn rushd ya ce a'a ba za a ce faru aini bane ba faru kifaya bane ba kuma haramun bane a'a mustahabi ne an so
walwasani tara ya fi ba shi ba wal wasadani fahimtar guda biyu na tsakiya shi da cewa faru kifaya ne ko ko hazaru din ya gudana ne suna gudana a cikin abin da za a mai da rikicin duk mai son ya kawo rikici a sami dalili da yadda duk wani mai son ya kawo wani rikici a wata aƙida daga aƙidin addini za a iya masa radi to irin wannan za a ce faru kifaya ne a dangane da cewa in ba da haka din ba ai ana ji ana gani sai a fitini masu raunin hankali ko masu raunin imani daga cikin musulmi ko ko a ce ma haramun ne saboda tsayawa irin wannan binciken zai iya jawowa mutum ya fada cikin wani rikici tafsiru cewa ai tafsiri a nan Ra'ayin ra'ayin talaba.
talaba shine ra'ayin wasu ɗaliban ilimi wasu malamai kamar su mahalli an suka ce eh a iya cewa tsayawa sanin dalilin nan faru kifaya ne akan wanda suka cancanci su iya sanin wanda suke suna da hange makubuci to bi hamdi lakara bai hamli lahiri da ɗaukar na ƙarshen cewa haramun ne alahashi haɗarɓi sau da yake jin tsoron haɗari daga tsayawa binciken wa haɗarin afkawarsa a ciki zafi ne zafi idan ya tsaya bincike a ciki
fi dalilin kafin jumali a aku- a wato na gaba ɗaya na gaba ɗaya yana wadatarwa a dalili dalilin nan ba cewa aka yi sai ko an san shi tafsilan ba a san shi wato jumlatan ya wadatar ya yi kuna bi tauhidi kalbi hudu ma'ana shine ya zama zuciyarsa ta nutsu da kaɗaita Allah wanda shine kalmar la ilaha illallah ta kunsa
ya yi sula ya kulu a a can dai aka ce a ce sanin dalilin da zai iya ba da dama a yi raddi akan duk wanda ya nemi ya kawo rikici faru kifaya ne to wannan shine zancen da ya fi ƙarfi inda wani malami yake cewa wa ma bihin raddu ala ahli shuba faru kifayatin wa tilkal martaba bi hayu ha dabu zakiyu lal gabi Eh, da abin da zai ba da dama a yi raddi bisa ma'abuta kawo rikici faru kifaya ne Ah, ta wani bangaren musamman a yanzu an shagaltu daga ilimin tauhidi musamman ta fuskar kawo dalilai akan wasu ɓangarori na ilimin tauhidi har ya zamo an samu wanda ba su sani ba suke da wata irin fahimta suna amfani da rashin ilimin mutane suna jefa su a cikin rikice-rikice Eh, ko a lakanta musu wani abu wanda ba lallai da hujja aka yi ba Eh, kamar misali mas'alar tawassuli ko mas'alar wasila ko mas'alar al'arshi da me matsayin istiwa'in Allah akan al'arshi to duk irin wannan ba abin da ya kawo masu kawo rikici suka sami dawar jefo rikicinsu har suke yaudarar wasu musamman samari musamman wasu masu wasu iliman illa cewa su wanda suke tsaye da ilimin tauhidin ba su tsaya da shi yadda ya dace ba duk sanda wanda yake da dauke da abu daidai ya kasa fito da shi yadda yake to mai rikici sai ya samu damar fito da nasa
ya yi sula ya kulu kasa yadda ba zai zamo yana cewa "Ni- ni ma haka na ji ba wannan su ƙa'ilu na ji mutane suna faɗa ni ma na faɗa asali a irin na ce wannan su ƙa'iluhu a shafe nuni tunda nuni irin wannan baya haɗuwa da irafa illa iyaka sai a iya cewa hudun lamiri ne na nasba ba na jarra ba Ehen, shi yasa ƙa'ilu da ɗin ta nasabci hudun na kamar na faɗin mawaƙi ne humul ƙa'ilu na alkhaira wal amiruna hum
man alal wujudi bil khalqi istadal wanda ya kafa dalili a kan sabuwar Ubangiji da halitta ya ce ai hujja babba akan cewa akwai Allah samuwar halitta ma ajazi an wajal istidlal tare da cewa ya gajiya daga fito da fuskar kafa dalilin hal in kanu hu cewa halittar nan mumkina ce tunda ko take mumkina a ce an samar da ita an samu wani abu da ya rinjaya da ɗan ɗaya ɓangaren wanda wannan dole mai rinjaya wannan sai a ce Allah ne
awal hudus ko ko a'a abin da yake nuna daga halittar nan yake tabbatar da cewa akwai Allah shine faruwar halitta aw ma'a ko ko imkanin da hudusin ne aw ghayr zalika ko wani wannan lil iman wa to duk dai da haka duk da cewa dai ya kawo dalilin nasa jumlatan amma za a ce ya kiyaye imani na'am shi yasa ba wai dole ne a wajen sanin dalilin a zamo an san shi tafsilan ba na'am wa hayrul istidlal nahdu yayyen hanyar da za a bi a kafa dalili akan samuwar Allah ko matsalolin ilimin tauhidi tsarin da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi da tabi'ai da gaggan malamai ma- tsarin da Maulana Musho Tijani radiyallahu ta'ala anhu yace ai shine babban abin da za a tsaya a yi riko da shi Eh, ai tsayawa ma wata doguwar magana wahal da kai ne ga abin da ga- sahabbai suka wadatu da shi ga abin da tabi'a suka wadatu da shi me zai hana mu na baya mu wadatu da shi in ya so in wani kawai ya ce zai kawo mana wata magana wata fitina to takobi ya ma- ya mana maganinsa yayin ya mana maganinsa
ajaibul khalqi a tsaya a dubi abu- abubuwa na ban mamaki a cikin halitta wanda ƙur'ani ya faɗakar a cikin wannan usibu fulari فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة
wa khabarun nabi da kuma labarai na annabi sallallahu alaihi wasallam irin mu'jizan da Allah ya bayyana a hannun annabi
wa haka ma fil hilali yunzam zan rika sheka abinda Ahmad bin Abdul Aziz Sijil Masi Hilali ya waka a wannan bangaren
ima'an nuni zuwa cewa annahu Annahu ma ma annahu wa annahu.
ma bi man hatar cewa shi ya zo da abin da yake wajibi a san shi shi alhamdulillah hilali ya ya ce Allah hilali wani malami ne babba da aka yi wanda yake ya bada gudunmawa a bangarori da yawa na ilimi wajen dubu da ɗari ɗaya da wani abu ya wafati ya ce ina godiya ta a tabbata ga Allah alama allama bisa abin da ya sanar da mu shi sallallahu ala rasulihi wani ya salati ga sallama.
manzansa ya aminci Allahu mawjudu wajibi ne a kudirce cewa Allah samamme ne qadimun Ubangiji lalle ne a kudirce cewa bai da farko baqin hakanan wajibi ne a kudirce cewa Allah wanzanje ne bai da ƙarshe mukhalifun haka nan wajibi ne a kudurce cewa ubangiji ya bambanta da halitta ya bambanta da fararo ganiyun bil idlaq cewa kuma ubangiji mawadaci ne ta ko'ina ta kokaka allah allah baya bukata ba komai
wahidun zatan cewa ubangiji makadaici ne a zatinsa da Wa filan.
aikinsa wasu Wa da sifat.
sifofinsa zu qudratin wahidu zatu wasu sifatu wal af'ali wa fil khalqi ma lahu shuraka Mm.
yana sai dai suna hali yake fada zukurati ubangiji ya suwantu da kudura iradatin ya ya suwantu da nufi ilmin ya suwantu da ilimi Haya.
ya suwantu da rayuwa wa basarin ya suwantu da gani Sam'i.
ya suwantu da ji kalami ya suwantu da magana wal kamal jami'uhu lillahi Lillahi.
kai baki ɗaya tsofin cika sun tabbata ga Allah wajibi ne mu sifanta Allah da dukkan wata sifa ta cika waruddu mahal a ce za a sifanta Allah da wata sifa ta tawaya to haka din ya koru
law lam tajib usratu hal ula da a ce tsofin goma na farko da aka faɗa ba su waje ba a haƙƙin Allah lama aujadna da Allah bai samar da mu ba tun daga wujudu idan baka'u muhalafatul hawadis al-gina al-wahdaniyya al-qudra al-irada al-ilmu al-hayatu wannan sune guda goma na farko to da ce ba su ba gaba Allah to da ubangiji da bai samu samar da mu ba
wal baqilin naqalin tama amma sauran ragowar guda uku su ne basaru da sam'u da kalamu a kafa hujja a kansu da dalili na kali ya fi ƙarfi yadda ɗan ashir yake faɗa wa sam'u wal basaru wal kalamu bin naƙali ma aka malihi turamu
wa fil kulli mumkinin wa a ce tarkuhu jazalahu.
ubangiji ya aikata duk abu wanda yake mulki ne ko ya bashi ya zama bai aikata shi ba abu ne wanda yake ja'izi a haƙƙin Allah
Dalilu dalilu zaka zaka mulku.
dalili akan wannan mulku cewa ai komi mulkin Allah ne shi yasa tunda mulkin Allah ne ko ubangiji yana da dama ya tasarrufi a cikin mulkin sa yanda ya- yanda ya nufa
lirusuli sidukun wa balagun ismatun walibatun wajibi ne musfanta manzannin Allah da annabawa da wannan sufofin Mm.
na farko wajibi ne musfanta manzanni da gaskiya cewa da abin da suke isarwa gaskiya ne a wajibi ne musfanta manzanni da cewa sun isar da duk abin da Allah ya umarce su da su isar da shi hakanan wajibi ne musfanta manzanni da cewa su dinnan ma'asumai ne
dalilu hal dalilin mu'jizatu wannan mu'jizar da Allah ya basu mu'jizar da yake ta tsaya matsayin fadin ubangiji sadaka abdi fi kulli ma yuballigu anni
wariddu mamnun kishiyar wannan kamar kazibu ko adabul balagi ko adabul isbati wanda ya kori a haƙƙin manzanni
wa jaizun arad laisa bi na laysa ƙasar min fitowa kasabati tori arad a duk wani abu sifa duk wani abu da zai bijira gare su wanda ba zai kai su ga matsayin a ce sun gamu da tawaya ba to ja'izi ne a haƙƙinsu kamar rashin lafiya wanda ba za ta sada zuwa tawaya ba ta yiwu wanda yake manzo ko annabi a ce ya yi zazzabi ko ya ciwo ciki ko abin da ya kama da haka amma ba za ta yi a ce manzo ya ko annabi ya gamu da ciwon kuturta ba domin wannan zai bayu zuwa tawaya bit tawaturi wannan ko an san shi ta fuskar tawaturi
wa kullu zafi kalimati shahada baki ɗayan aƙidin da aka faɗa kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hafiz alaiha ka kula da ita ka kiyaye da faɗa la ilaha illallah haza bis sa'ada ka rabauta da arziki babba ka rabauta da arziki babba nas'alu rabbina nas'alu rabbana bi ina roƙon amrin ubangiji sulhu.
tabaraka wa ta'ala ya ba mu kyakkyawan cikawa da ita ya zama sandar za a zare ranmu a zare alhali muna masu faɗan la ilaha illallah nan nabi alaihi salatu wassalam a mafi tsarkakar salati da salami su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Allah shi ba mu da hali
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين.
Allah fatiha ɗaya da salatul fatiha uku Allah ya bamu ganewa Allah ya bamu fahimta Allah ya sa mu zama muna daga masu tauhidi tauhidi wanda yake halis Ah, Allah subhanahu wata'ala ya bamu addu'ar da aka yi ta karshe ta cikawa da kalmar shahada Ah, Allah subhanahu wata'ala ya saka masu littattafan ya saka malaman mu ya yi musulmi duk abin da yake damu su
Amin. Amin.